الفصل الثالث sai fasali na uku daidai حقيقة الإسراء ثم اجتنب السلف والمل- والعلماء malamai sun yi sabani wanda suka gabata na sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai sai ya suke cewa هل كان إسراؤه بروحه أو جسده
wai isra'il nan da aka yi da annabi an yi ne da ruhinsa a'a ko da jikinsa aka yi ne don malaman suna sabani wasu ce da ruhinsa zai aka yi wasu kuma sun ce da jikinsa aka yi Mm.
على ثلاث مقالات wannan an yi zantuka guda uku malamai daban-daban فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح amma wasu jama'a sun tafi ila annahu isra'il an yi isra'il da annabi ruhi da ruhinsa Mhm.
وأنه رؤيا منام ce ai Isra'il ma gani yayi a mafarki inji wasu mutane akan haka suka tafi مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي ba idi ba gim tare da duk da ma sun rabu ma sun cin mai yarjejeniya an ruyar anbiya kaga mafarkin annaba hakun gaskiya ne sabitin matabbaci wayin kuma mafarkin su wayi ne annaba dan da yace ya bane inni arafil manami inni azbahuka ka gani na وإلى هذا ذهب معاوية akan wannan ne yi ma'awiya ya tafi وهو- wallahu anhu ma'awiya dan abi sufyan kenan akan wannan yi ma'awiya ya tafi Mhm.
وحكي عن الحسن kuma an samu kaya daga Hassan Basari in ga jazan anan Hassan Basari والمشهور عنه كلابه amma zancen da ya fi shahara to gaskiya ba mafarki bane ido da ido ne wa ilaihi وإليه أشار محمد بن إسحاق imam al-magazi limami ne na mayaka wanda ya san tarihi wa ilaihi zuwa ga wannan kauli na biyu ashara ya mana nuni Muhammad dan Isyaqa dan Yassari imam al-magazi haka ake kiransa a gun malamai Mhm.
ووجته قوله تعالى
kuma hujjansu na cewa da mafarki annabi Isra'il ga faɗansa nan mm.
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن da wannan suka kama hujja mm.
وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها
yana daga wanda aka haifaito daga ummina Aisha yardan Allah ya tabbata gare ta tana cewa ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم
tana cewa ni ba ban rasa jikin annabi ba Mm.
وقوله صلى الله عليه وسلم da kuma faɗar annabi da yana cewa بين أنا نائم wato ina bai da ina tsakanin ina barci jin hakan yasa suka faɗa haka وقول أنس رضي الله عنه dan Anas yardan Allah ya tabbata a gare shi yana cewa وهو نائم في المسجد الحرام tun da ba kan cewa ai annabi yana barci ne a masallacin harami وذكر القصة aka ambaci wannan labari baki daya ثم قال في آخرها
sai da aka jari zuwa ga ƙarshensa فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام na farka yake ina masallaci ne alfarma وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة kaji waza haba mu a gama salafi manya-manyan sahabai da suka shuɗe wal musulmi da musulmai mina da kalki daga halatta ila annahu isra'u an yi isra'i ne da bil jasadi ma ruhi da jikinsa da ransa ala bi ruhi duna jai wai ba da ran ne ba da jikin ba bi ya kaza ce kuma ido da ido aka yi tafiya da isra'i wa haza وهذا هو الحق wannan ita ce magana na gaskiya sabitin inda ali a gun masu neman gaskiya وهو قول ابن عباس wannan yi ne faɗan abdullahi ɗan abbasun وجابر وأنس da jabir dan abdullahi al'ansari da anas ibn malik suna cewa وحذيفة وعمر وأبي هريرة hudayfatul yamani ibn yamani da sayyidina umar dan hadabu da abi huraira mhm.
ومالك بن da سعسات kuma maliku dan sa'ad da radiyallahu an ta'ala anhuma وأبي هبة البدري da kuma abi habbatul badari ma ya tafi akan haka وابن مسعود abdullahi dan mas'ud ma ya tafi akan haka والضحاك Abu dan muzahim al-hillali mutumin birnin Balki mafassarin Qur'ani tabi'i mai daraja shi ma ya tafi akan haka.
وسعيد بن Dan جبير Jubair shi ma tabi'i mai tsoron Allah zahiri magujin duniya ya tafi akan haka wa qatada ta da dan du'a mai ma ya tafi akan wannan magana wa ibn al-musayyib Sayyibi ma ya tafi akan cewa ido da ido aka tafi da annabi kuma da ransa da jikinsa ba da ran ne ba da jikin ba wa ibn shihab sai bin shahabu zuhuri wa ibn sa'id zai dan aslama wal hasan malam hasan basari wa ibrahim ibrahim an-naqi wa masruq marzuhi dan ajda mutumin birnin hamdani wa mujahid mujahid dan jubairu hima ya tafi akan haka wa ikramata Karamata Maula Ibn Abbasin wa ibn jurayj radiyallahu anhuma ma to kaji ne ibn jurayj shi ma wayannan malaman duk da kuka ji su duk malamai ne manya manyan tabi'ai to da akan wannan suka tafi me hujjan su ne وهو دليل قول عائشة رضي الله عنها Kuma dalilin su cewa an yi Isra'i da Annabi ido da ido kuma an tafi da jikinsa da ransa ba da ran ne ba jikin ba sun dogara da fadar ummina Aisha mhm.
وهو قول الطبري wannan shine fadan dabari Muhammad ibn Jarir dabari malamin tafsiri ne mhm.
نعم، وابن حنبل kuma dan hambali ne Ahmadu Ahmad dan hambali mm.
وجماعة من المسلمين manyan jama'a na musulmai sun tafi akan haka وهو قول أكثر المتعشرين من الفقهاء wannan shine yawa yawan magana malaman karhe min al-fuqaha na masana addini mm.
والمحدثين والمتكلمين والمفسرين
wal mutahaddithina da malaman hadisi wal mutakallimina da malaman tauhidi wal mufassirin da malaman tafsiri duk sun tafi akan haka mm.
وقال طائفة amma wasu jama'an suka ce كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس amma wasu malaman suka ce sun yarda Isra'il ido da ido aka yi da jikin annabi amma ba bakin sa baitul muqaddas daga nan wai ba a yi gaba ba iya nan aka tsaya kaji wasu a nan saboda suna duba nassin qur'ani dangane da harufa guda biyu duk inda kaga ila ma'anansa i- a intihaiya min ma'anansa ibtidaiya wannan suke gani shine ya ga subhanallazi asra bi abdihi lailan min al-masjid al-harami to daga nan aka fara tafiya ila masjid al-aqsa to saboda ganin ila din suna ga tafiyan anan ya kare wannan masana nawo ne suka ce duk da yadda aka yi tafiyan ko anan zai tsaya su kuma suka dogara da wannan ilimi Mm.
وإلى السماء بالروح amma idan ma an fice da saman to sai dai a bar gangan jikin sai a tafi da ran in ma za a je saman sai a bar gangan jikin a tafi da ran to ka gani wannan magana ce wanda ba zai yi ba mutumin da aka ɗauki ransa aka bar jikin kuma ya zama ba rai yawwa aka ɗauki gangan jiki aka bari aka tafi da rai kuma ya kaga mutum ya mutu kuma ana maganar mu'jiza ba ka mana maganar da kowa za a yi masa kowa ya ma in ya mutu ba ɗaukan ransa ake a kai sama ba ai dan mutumin da ya mutu ransa ana tafiya da yayi ko ma waye kuma abin da yake wa kowa kuma shi rayuwa annabi anan babu mu'jiza kenan kai ma an gaji a hankalinka hankali ba zai ɗau wannan ba ai Mm.
وهتجوا بقوله تعالى suka gama hujja da fadar Allah madaukakin sarki سبحان الذي يسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
Mm.
فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء Allah suka ce sai suka ce faja'ala ila masjid al-aqsa gayatul isra'i suna ganin ne gaya na tafiyar allazi وما تعجب فيه بعظيم القدرة wanda da shi ne za a ku ban mamaki na girman ganin kudura Mhm.
وتمدي بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم Kaji. wata madu a nan ne aka yi yabo da nuna ɗaukakan ad- wannan annabi namu annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Mhm.
وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه da bayyana karama ga wannan annabi namu bil isra'ilai da isra'il da aka yi da yi zuwa ga masallacin kudus قال هؤلاء wannan malama wanda suka tafi su ne malama na uku su kuma suka ce ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره ka gani walau ala sai malaman suka ce su kuma na wayan nan wai hujjojin su fa haula'i suka ce walau kana isra'u da isra'in ya karu bi jazarihi da jikinsa ila za'idin zuwa ga karuwa ala masjidil aqsa in dai da ya wuce masallacin aqsa la zakarahu aida nasi zai bayyana mana ko wai da mana ban za a ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min masjidil haram ila masjidil aqsa daga nan sai a ce ila samawatil ula ila sidratil muntaha ila kaba kausaini au adaniya da za a kara haka da nasi to tunda ba kara ba iya nan haka zai sai kuwa nasin qur'ani yayi ba hadisi bane yi hadisi ne zai fassara qur'anin ai tunda wancan nasi ne sai a bar ya komo hadisi sai a komo hadisi ai qur'ani ne zai fassara ba ka ga za a yi alwala Allah ya ce an zo alwala wai za kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ta wanke fuskan mana in ka wanke fuska kuma alwalan ta yi kaga inda ya fara ba nan ya kamata a fara ba daga baya za a fara sai a zo nan nan ai ko tunda da farko sai ka wanke kayi niyya ma bayan niyyar sai ka wanke nan sau uku nan sau uku ka sa ruwa ka kurkure sa uku ka bace sa uku ka shiga sa uku bai ka bace sa uku in ka zo fuskan ma ba fuskan bane kana cucurawa da nan ma kaman murzahi to bayan ka gaba ka ga yake cewa wamsa wujuwa kum ila ya Allah yake cewa fagzulu wujuwa kum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsa hu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al-ka'bayn to kaga farallan da Qur'ani ya kawo hudu ne amma farallan alwaran bakwai ne yayi to ya kamata in hakan ya zo barin ƙur'anin za a yi a koma a ga hadisi me ya ce a kai amma kawai gundarin ƙur'ani kuma a ce daga nan isra'il ya tsaya ba zai yi baya ko mu ƙananan almajirai hankali ba zai ɗauka ba a tafsiri ne ake yin sa bil ma'sur dole a koma hadisi annabi me ya ce sai a ɗauko wannan magana to za a ɗauka ko za a bar maganar su insha Allah a ɗau magana da ta fi dacewa
فيكون أبلغ في المده suka je ai ne kaiwa matuƙa wajen yabo ثم اكتل هاتان الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا
Summa kuma sannan su ɗin ma dai a hakan ma ba su tsaya ba su ma lafa sun yi saɓani a hazihil wa'annan jama'an guda biyun su kansu ma sun saba a junan nasu ma firkatai ni wa'annan jama'u guda biyu sun saba to me suke cewa me kace mm, هل صلى ببيت المقدس أم لا ya yi gaba da magana nan ya ma yi sallan kuwa ko dai bai yi ba ma tuku dan karbo sallan za a yi ba a karbo ba ai nan gaba za a je a karbo a dawo ai tun da za a je a karbo a dawo to ya ma yi sallan sallan ma ya yi kuwa in an ce ya yi to ai bai karbo sallan ba ka ce ai nan gaba zai je ya karbo yaya ya yi ko bai yi ba nan suka ja kai- suka kai ruwa rana su suka je a yi binciken da akan sallan ma yaya an ma yi a baitul maqdis din din tukuna mm.
وفي حديث أنس رضي الله amma عنه hadisin anas kuma نعم وغيره ما تقدم من صلاته فيه da ya gabata ne wa sallah annabawa a gurin mm.
وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه To, amma wa an kada zalika na cewa ba annabi ya yi sallah annaba sun yi sallah wanda ya ja ya tsaya din fa huzai bajal yamani ya masanta yi ko huzai bajal ya masanta to lamarin ya zama a jemin dan yi ne ya fi kowa sanin sirrin manzan Allah ko sai da na umar ma da huzai bajal yake aiki dan huzai bajal shine wanda annabi ya gaya duk wanda yake zaune da annabi sanin sirrinsa yana hannun huzai annabi ya gaya masa wane na kirki ne wane ba na kirki bane wane munafiki ne wane ma munafiki ne. duk munafikan nan na annabi annabi ya lissafa Hudayfa a cikin sahabban annabi wanda ya san munafikai kakaf to zai huta fuzi fuzi fatil yamani shi yasa ko sai na Umar an ce wane ya mutu ana rade raden mutumin kirki ne ko ba na kirki bane munafiki ne ko na kirki ne to sai na Umar cewa zai aje a kira Hudayfa idan Hudayfa ce sai sai na Umar ya ce Hudayfa zo ka raka mu za mu je sallan gawa wane ne da in Umar ya rike hannunsa suna tafiya in ya tafi an yi sallar to ba munafiki bane amma da bazai wuce ya fincike hannunsa annabi ya gaya masa munafiki ne a nan yi ma sai na Umar sai ya fasa zuwa sallah shi yake rike da sirrin annabi maganar sallar wuce wuce ya mazanta tun da ya mazanta to anan sai a yi tak a tsaya eh saboda mutum ne wanda ya san manzon Allah kuma yi yake rike da sirrin annabi Muhammadu to mu je gaba kaɗan mhm.
وقال والله ما زال عن زار البراج حتى رجع wakala hudaiba yi ko hudaibatan da ya tayi magana shi din kuma ya faɗi magana mai nauyi shi din da ya rike sirrin annabi to yi ko maganan da aka ji a bakinsa ta yi nauyi ta yi nauyi wakala yi hudaiba ya ce wallahi ya rantse da Allah ma zala annabi bai gushe ba an zahar buraka yana nan a bayan buraka har ta raja'a har ya dawo kaga wannan magana yayi lauyi duk da kuma ga yadda yake a yanzu annabi tun da ya fita a buraka bai sauka ba a buraka ya dawo to in ya je gaban zati fa in ya je da gaida da Allah ai kaga inda abin hawa dole ya sauka ya zo ya yi gaisuwa in ma har da abin hawan aka je can fa kenan daga baya sai ya hau amma mura idan zuwa yace wallahi yana nan a bayan buraka har ya dawo har aka yi har aka dawo to ta ba hutu kenan ko yaya ai ita motan za ka yi tafiya akwai inda za ka sauka ka huta mota ne to abin hawa kuwan ka hau za a je da kai wani guri in dai ka hau akwai inda za ka sauka ka huta yace wallahi bai sauka ba har ya dawo shi goza matsayinsa wannan rantsuwar to ya za mu yi da ita na cewa har ya dawo to ya faɗi magana mai nauyi haka za ka ce kur sai ka tsallake ka bar wa mutane sun tattauna a baya kai ka tafi kai gaba wanda suke magana sun fi ka dole kai ma ka ba abin da ka ji kun yadda suka ji sai ka ji kai kuma sai ka yi aiki da ilimin ka inda wani abu da za ka makale da shi ka makale in babu ka makale musu su masu maganan ka makale musu mu je
na'am qala laqali waffaqahu to Allah alƙali yadda magana yayi nauyi yanzu zai sa baki Allah mun gode maka yanzu jama'a za ku huta Allah saka eh anan ai an tadda firjiya eh ba dama kai magana yi ga Maryam Huzaifa ga maganar da ya faɗa kowa ya tabbata ko alƙali yanzu zai zo ma baki yanzu za mu warke in Allah ya warkar da mu alfarman alƙali za mu warke ina fata kun fahimta to alƙali zai yi magana kowa ya kada kunne ya ji me alƙali zai faɗa shi ma alƙalin rahimahullah wa Allah ya ji kansa ya alƙali ya ce والحق من هذا وصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها
alhaku alƙali yake in dai gaskiya ake nema mina haza daga wannan bayani wasahihu za mu kawo muku magana ingantacce insha Allah in dai Allah ya so annahu cewa Isra'il nan da ya da aka yi da annabin ji alƙali bil jasadi an tafi da jikinsa wa ruhi da ruhin da fi kisadi duk labari kowane labari ya nuna haka wa alaihi وعليه تدل الآية وصحيح الأكبار والاعتبار sai a gari haka cewa an tafi da jikinsa da ransa to ta dullul aya ita aya dai tana nuna mana haka wa sayul akbari da manyan labarai mhm.
والاعتبار da fassarar da malamai suka yi ولا يعدل عن الظاهر ولا حقيقة إلى التاويل إلا عند الاستهالة sai udallu bai kamata a bauɗe ba ala zahiri in dai ana ganin zahiri kar a bauɗe wala haƙiƙati in dai akwai haƙiƙa ila tawili bai kamata a nemo tawili ba yi shi tawili ai sai inda ya gagara za a nemo yi in dai akwai aya akwai adilla na qur'ani akwai adilla na hadisi kuma da haƙiƙa bai kamata a koma ga tawili ba yi tawili sai an rasa wayannan ake neman sa tunda wayannan suna nan bai kamata a amfani da tawili ba yi rayin su ne za ake neman tawili dole sai an rasa amma za a samu ai ba a neman tawili mhm, yanzu misali mutum ne zai je gari an baka an kafa kayan bot ina fata kun fahimta daga nan za ka tafi zuwa kirika sama daga nan da kawo kwanzu aka ce za ka kano to sai aka buga sayan bol aka ce wannan hanyar zai kai ka kano me maganan buga waya aka ce mu buga waya hanyar kana ne ga hanya ne ka buga waya maganan buga waya gaibu ne yayi to haka tawilin yake akan wannan tun da kaga abu a rubuce za ka ba hanya bai kamata kuma a kuma na tambayan wanda ba a gani labari ba sai ka buga wani waya jama'a wai kano zan je ni ina shiri gasan ma yanzu wannan hanyar a nan yake yi ko wanda kake buga hanyar baya hanyar su ko ga mutane a ya ta hau to tun da yake gurin ne an tambaya an ce nan ne kuma a rubuce ka gani bai kamata a buga waya ga inda kuma ake ganin zahiri a ja nemi ba da ni ba shi wanda zaka buga waya mai baya hanyar sai ya sa alƙali ya faɗa ya ce ana maganar zahiri da nasi na hadisi da nasi na qur'ani bai kamata kuma a dogara ga tawili ba sai an rasa zahirin ne za a ji a faɗa ga neman tawili Mhm.
إلا عند الاستهالة sai dai yayin da istihala abin da ya kore a shari'a la akalan ba ga hankali ba وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استهالة da amma bai zama halin isra'i a halin isra'i a cikin isra'i da jikinsa wa hali ya kaza da halin ido da ido in sai hala babu wani abin da zai kore ya da akwai abin da ya kore a nan ne za a nemi tawili amma tun da ba abin da zai kore ya shari'a ba abin da zai kore a hankali ba a bukata zuwa ga neman tawili yayi
إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده
sai alƙali ya ce idan lau kana manaman da a mafarki ya kai tafiya da annabi laƙala ai da cewa za a yi subhanan lalli asare bi ruhi abdihi amma tun da aka ce subhanan lalli asare bi abdihi walam ya kul bi abdihi ai da ba za a ce da tun da aka ce bi abdihi to ba da ruhin ba ne وقوله تعالى ما ذاق البصر وما بقي ولو كان مناما لما كان فيه آية ولا معجزة walau kana manaman da isra'i a mafarki ne lamma kana fi ayatin ai ba wani aya cikin sa ai wala mu'jiza babu mu'jiza isra'i in a mafarki ne ba aya ba mu'jiza ai yo sau nawa kake mafarki kai kanka ka ganka a sama abinda kowa yana yi kuma wata ran ma ka ganka a gargayin al'ari wata ran ka ganka a sama ta bakwai abinda kowa zai yi kuma ka ce annabin yayi ai ba mu'jiza ko to kaga da mafarki ne ba mu'jiza wasu ma bayin Allah suna iya ganin haka amma ganin ido da ido da jikin shi ya kawo mu'jizan ai
ولما استبعده الكفار ولا كذبوه Ai فيه da ma da kafirai ba su nisanta labarin bayi da ba su karyata bayi da mafarki ne ba wani kafiri da zai karyata ai ganin da ido da idon ne ya kawo haka ولا ارتد به وفاء من أسلم وابتتلوا به Allah ya yarda da da da mafarki aka yi da yi da ba wasu wanda za su yi rida a ruwa ba wani masu rauni na wanda suka musulunta da ba a fitintunu da hankali ya tashi ba ai إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر misalin a ce an tafi da mutum sama ko an yi isra'i ya je sama a mafarki wannan ba wanda zai musanta ai
بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن كبره إنما كان عن جسمه وآل غضبه
barbarin magananka lam yakun zalika haka ba zai kasance ba minhum a gare su illa wa qad alimu kowa ya san Allah kabar wannan labari inna ma kana an jizmi an tafi da jikinsa ne ma ruhi tare da ransa wa hali ya kazadi ya halin ido da ido mhm.
إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته في الأنبياء ببيت المقدس idan ma zikiri da abin da aka ambato a hadisin na cewa ya yi sallah da annaba a baitul muqaddas ina mm, في رواية أنس abin da ya zo a ruwayan anas yana cewa أو في السماء kuma a cikin sama على ما روى غيره abin da wani suka rawaito wanda ba yi ba وذكر مجيء جبريل له kuma بالمراج da labarin yadda jibril ya zama sa da buraka kaga ai da jikinsa ne da da ransa za a ji ai ba za a zo da buraka ba ko ganin cewa an zo da buraka ai kaga da shi ake niyan za a yi tafiya da shi Mm.
وكبر المئراج واستفتاح السماء Duba labarin irajin mana da maganan bude sama wa yake tare da kai ana budewa ai ba ruhi bane فيقال ومن معك da ake zuwa da kai da wa kuke tare فيقول محمد Ni da annabi ne ولل- نعم، ولقاء الأنبياء فيها kuma ka duba yadda annaba suka game da shi suka yi masa lale da maraba وكبرهم معه labarin abin da ya faru da shi da annabawa وترهيبهم به da lale da maraba وشانه في فرد yadda الصلاة aka ba ya sallah mana anai Musa ya koma ya ce a rage ai duk wannan da shi ne ba da ruhinsa bane mhm.
ومراجعته مع موسى في ذلك wa murajaji da murajiyansa in ya je ya koma da shi da anai Musa su yi zance ya je ya dawo cikin wannan ai duk wannan yana nuna mana daga jikinsa ne in ji alƙali mhm.
وفي بال هذه Ya الأكبار zo daga shayin wayannan labarai فأخذ يعني جبريل بيدي فارج به إلى السماء Eh, kamar yadda jibril ya rike hannuna ya rawa da ni zuwa ga sama إلى قوله ثم أرد بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام har zuwa ga fadansa suma a rajab ya ga rawa da ni hatta za har na bayyana bi mastawan abun da yake mastawa a zama wa fi sari a nan ya dinga jin karajin alƙalamin alƙadari Mm.
وأنه وصل إلى سدرة المنتهى wa annahu cewa wasala an zare da yi zuwa ga magariya tikewa wa annahu دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره
wa annahu dakala jannati ya ga jannatul ma'awa wara'a annabi ya ga biya a cikin ma zakara wani abin da aka ambato قال ابن عباس رضي الله عنه Abdullahi dan Abbas yana cewa هي رؤيا عين امرأها صلى الله عليه وسلم ya mana yadda ya ruya aina ai ganin idanu ne ra'a wanda annabin mai gani la ru'yar mana ba a gani ne na mafarki ba وعن الحسن Labari ya فيه zo daga Hassan Basari بين أنا نائم في الهجر ina nan ina barci a tsakanin hijiri a balbalan Kaaba نعم جاءني جبريل فهمزني بأقبه sai Jibril ya zo ya tahe ni haka za ka ce فقمت sai na فجلست tahi na zauna فلم أر شيئا فعدت da لمرجعي ban ga komai ba kuma sai na koma na kwanta ذكر ذلك na ثلاثا shaka sau uku فقال في a الثالثة uku kuma فأخذ بعرضي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة sai jaye ne muka zo nan zuwa ga kofar masallaci haka za ka faɗa fa za bi dabat sai ga dabba zakara وذكر كبر البراج ya zo da wannan labarin burakan وعن أم هاني ya zo daga umahani binta abi dalib uku dali yar wan sayyidina ali bin abi dalib ما أتري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو في بيتي تلك الليلة yaje ma uzriya ba yi isra'i da annabi ba sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa fi baiti yana gidana tilkan lailati a wannan dare haka ta faɗa Mm.
صلى العشاء العاشرة ونام بيننا amma annabi ya yi sallan iya na ƙarshe kuma ya kwanta yana barci a tsakankanin mu ya je dawo Mm.
فلما كان قبيل الفجر أحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
yayin da ya zama daura da alfajar in ji kuma hani yace annabi sai ya tahe mu Mm.
فلما صلى الصبح وصلينا ma sallar zuwa yayin da ya sallan asuba mu ma muka yi sallah tare da shi قال يا أم هاني annabi ya ce ya umahani لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي
ya ce laƙar sallai da hakika mun yi sallah ma kun tare da ku al'isha al'akir iya na ƙarye kamar a yadda kamar yadda ya gani bi hazal wadi a wannan kwari na makka shi ne hazal wadi Mm.
ثم جئت بيت المقدس sannan aka zo da ni baitul maqdisi فصليت sai فيه na sallah a ciki ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون ce sun masallaita lagadata sai na sallan asuba ma kun tare da ku al'ana a yanzu kamata rauna kamar yadda kuke gani Mm.
وهذا بين في أنه بجسمه alƙali iya da yace wa haza wannan magana a bayyane yake ai annahu bi jizmi da jikinsa aka yi tafiya da shi mu ma mun tafi akan haka وعن أبي بكر رضي الله عنه labari ya zo daga abubakar dan Allah ya tabbata a gare shi yana cewa من رواية شداد بن عوف عنه ya zo daga ruwayan shada da dan ausi radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata a gare shi yana cewa أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به yana faɗa ga wannan annabi namu a daren da aka yi isra'i da shi طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك talabtu da na neme ka ya manzon Allah albari ya tafi a bi makanika a wannan guri naka da na saba ganin ka na al'ada falam ajirka amma da na neme ka ban same ka ba Mm.
فأجابه أن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى ba ajabahu sai annabi ya bashi amsa anna jibril alaihi salam malaika jibril hamalani yace yi ne ya dauke ni ila masjid al-aqsa izuwa ga masallacin aqsa Mm.
وعن عمر رضي الله عنه Bari ya zo daga Umar yardan Allah ya tabbata ga Umar yana cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
annabi tsira da amincin Allah yana cewa صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد ثم دخلت السكرة فإذا بملك قائم ما هو آنية صلاة sai annabi ya ce sallaitu na yi sallah lailata asare bi daren da aka yi isra'i da ni bi muqaddama baitul maqaddas a nan gaban inda liman yake tsayawa na masallacin baitul maqaddas suma da kasar sakarata na ya ga karkashin wannan dutse au makana ha ko gurin fai zabi malakin sai ga mala'ika nan ƙa'imun yana tsaye ma'ahu tare da yi aliyatun salaza da ƙwaryayyaki guda uku, ƙwaryan zuma da ƙwaryan giya da ƙwaryan ruwa mm.
wa zakara al-hadith kuma da ƙwaryan nono kai wanda zakar hadisi sai an bace hadisan har ƙarhe wa hadhihi tasrihatu zahiratun ghayru wannan mustahila abu ne a bayyane ba zahiri da a zahiri babu wani abin korewa a cikin wannan fatuhmalu ala zahiriha
sai a ɗauke a kan zahirinsa وعن أبي ذر رضي الله عنه وعنه صلى الله عليه وسلم
ya zo ga abu zare radiyallahu anhu ya ji ga wannan annabi namu Mhm.
فرج سقف بيتي yace sai aka yaye min rufin gidana وأنا بمكة yace ina birnin maka فنظر جبريل فنظر جبريل وزرها صدري yace jibril ya sauka fayara sa dare ya yaye min kirjina Mhm.
ثم غسله بماء ya زمزم wanke da ruwan zamzam ثم أخذ بي ثم أخذ بيدي فعرج بي sai ya rike hannuna ya harawa da ni إلى آخر القصة ƙarshen labari وعن أنس رضي الله عنه zo daga hannu yana cewa أتيت فانطلقوا بي إلى ya زمزم tafi da ni zuwa gari biyan zamzam نعم فشري عن صدري ya yi kirji na وعن أبي هريرة رضي الله عنه zo daga ba hurera yardan Allah ya tabbata a gare shi yana cewa لقد رأيتني في الهجر وقريش تسألني عن مسرايا ya ce lakar ra'aytun ya ce hakika ya gani fil hijir ya ce a daidai ɗakin kaba ƙurayin ƙurayawa tas'aluni suna tambaya na an masaraya ga wannan tafiya ta wata dare mm.
فسألني عن أشياء لم أثبتها فقربت كربا ما قربت مثله قد sai suka tambaye ni wasu abubuwa wanda ban kiyaye shi ba fakwada da ne bakin ciki bakin cikin da babu irinsa ko sau daya mm.
فرفعه الله لي أنظر إليه Allah ya daga masallacin annabi ya dinga gani yana ba su labari ونهوه عن bayan جابر haka ya zo daga jabir yana cewa وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه Allah Umar ya rawaito yardan Allah ya tabbata a gare ya hadisin Isra'i wanda ya jo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yana cewa ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها ثم raja'tu na juya zuwa ga kubra wa ma da awwala amman da na da ko ko abincin da take bata tayi ba tana kwance na je kuma ji har na dawo ko gefen ta ma bata juya ba Mm.
الفصل الرابع fasali na hudu daidai في إبطال حجج من قال إنها نوم Kuma yanzu ne za a bata hujjojin wanda suna cewa isra'i a mafarki ne ba ido da ido ba alƙali yake za mu bata hujjojinsu kuma akan hujja a hujja za mu bata musu hujjoji ƙala نعم إذ اهتدوا بقوله تعالى idan suna kama hujja da faɗan Allah maɗaukakin sarki وما جعلنا الرؤيا التي أريناك kaji da wannan suke kama hujja فسماها رؤيا suke ambatansa da ru'uya قلنا له قوله سبحان الذي أسرى بعبده
muna ce da su su ji wannan ayar subhanallazi asra bi abdihi sarkin da ya isra'i da bawansa yarudduhu يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى wannan ayar tana masa radi da cewa li'annahu su sani ba la yuqalu ba faɗa fi nau ba da mabarki aka yi isra'i ba mhm.
وقوله فتنة للناس kaga faɗan Allah da yake fitnatan linnasi يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص ai yana karfafawa anna ruya aina gani ne na idanu wa isra'un da isra'i bi shakazin da gangan jiki mm إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد da da da wurin a mabarki yayi babu wani fasira babu wani abin karyatawa ga wani mutum guda daya in dai abin na mafarki ne li anna لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقدار متباينة
kaji li anna kullu ahadin kowane daya yara misal zalika Allah zai nuna masa misalin haka fi manamihi a mafarkinsa min alkauni na dangane da talakai fi zatin wahida a sa'a guda daya sai aka ƙara mutabayina a yankuna wanda sun sha bamban على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية malaman tafsiri sun nuna sabani a cikin wannan aya فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قرية الهديبية malaman tafsirin sun tafi cewa ita wannan aya ta sauka ne a ƙariya na yakin hudaybiya وما وقع في نفوس الناس من ذلك wama waqa'a da abin da ya auku fi nuhusin nasi ga zukatan mutana min zalika dangane da haka وقيل غير هذا
wasu malaman suka ce a mai yiwa zai zama wannan haka ne وأما قولهم إنه قد سمى في الحديث مناما wa ma qawlu amma badan su da suka ce innahu qad samma bil hadith an amma da hadisi manama a mafarki wa qawluhu في حديث آخر بين النائم واليقظان ko wani hadisin daban da yake bayyana nayi mai tsakanin barci wal ya kazani da farkawa ido biyu وقوله أيضا وهو نائم Wannan da ya zo cewa huwa na'imin yana mai barci وقوله ثم ko استيقظت faɗan da ya ce daga baya ya farka فلا حجة فيه wannan magana ba za ku iya kafa hujja da ita ba إذ قد يعتمد أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم أو إذ yayin da kad ya jamilu ana ɗauka anna awwalu wusulil malaki farkon lokacin da mala'ika ya sadu ilai zuwa gare kana wa huwa na'ima a lokacin yana barci ne Mm.
أو أول همزه والإسراء به وهو نائم Au ko kuma awwala amli a farkon lokacin da aka ɗauke shi wal isra'il yana isra'il na'imun ko kuma a lokacin yana barci Mm.
وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها wala da bil hadisi bai zo a cikin wannan hadisi namu ba eh ai annahu kana na'imun bil izzati a cikin labarin ba inda aka ce na barci Mm.
إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت sai abin da zai hire da mu gare da aka ce sun ma in sai kasu ya farka وأنا في المسجد haram الحرام ya ce alhali na masallacin harami فلعل قوله استيقظت bi ma'ana أصبحت fala Allah ba da banza ba kaulu ba dansa da yake in sai kasu ma'anansa azbatu ake nufin yawaye gari أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته wani kaulin ai in sai kasu ya farka min naumin akarin ga wani barcin daban ba da wusuli baiti bayan ya sada da gidansa wa yadullu عليه أن مسراه لم يكن طول ليله dullu alai abin da yake hiriya da mu annan masa ka ga isra'il da aka yi da annabi lam yakun dure wai ba dukkanin daren ne aka yi isra'il gaba ɗaya ba وإنما كان في بعده ai wasu malaman suka ce in ma an yi a shayin daren ne ba duka ba وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام amma wa kar yakun yana kasance a faɗansa da yace in sai kazi ya farka wa ana bi masjidil harami ina masallacin harami lamma lima لما كان غمره من عجائب ما دالأ من ملكوت السماوات والأرض Yace lima kana gamarahu ga abin da ya lullube shi ajaibi min ajaibi daga abin mamaki ma dala na abin da ya tsinkayo min malakuti daga masarauta a samawa ta na sammai wal ardi da kasai وكامر بائنه من مشاهدة الملأ الأعلى wa kamara shine ya cudanya badinahu badaninsa min mushahadati daga ganin malawul a'ala jama'a madaukaka وما رأى من آيات ربه الكبرى
da abin da ya gani daga ayan ubangijinsa manya manya فلم يستبق ويرجع إلى أهل البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام falam yaltabiq bai barka ba wayar ju bai juyo ila halin bashariya na halin mutuntaka illa huwa sai dai gayi yana masallacin harami ووجه ثالث Sunna ta uku kuma أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقترى لفظه an ya kuna naumuhu kaga barcin nasa wa ziqaduhu da barkawarsa haqiqatan haqiqa alamu da lalabazi sai ayi ga abin da ya hukunta na lafazin sa ولكنه أسري بجسده وقلبه هادر lakinnahu ba da banza ba usriya an yi isra'il bi jazadi da jikinsa wa kalbu zuciyarsa tana halarce وروي الأنبياء حق annabarkin annabawa kuma alhali cewa gaskiya ne تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم
tanamu ayyuna idanun annaba yana barci wala tanamu qulubu amma zukatan annabawan baya barci mm.
وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا wa kada mala hakika sun karkace shi ne mala anan karkacewa ba da azhabul isharat shayin malaman sufaye su ne azhabul isharat ila nahawin min haza ga misalin haka malaman sufaye manyan malamai wanda suka san Allah Mhm.
قال تغمير عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى Raji kala malaman yara suka ce daga miru aini ai rinsa idanun sa yi liyalla ba da banza ba ya shigo da hushiyan kada wani abu ya shagaltar da minal mahasusat daga ababai wanda suke na mahalukati an Allah ya azza wa jalla ga Allah mai girma da daukaka Mhm.
ولا يشغ أن يكون هذا في وقت صلاته بالأنبياء Sai waza wannan bai kasance ba na rinsa idanun nasa an ya kuna ya kasance bi wakati saladiya lokacin da ya salla bil anbiya ga annabawa Mhm.
ولعله كان له في هذا الإسراء حالات yace wala Allahu ba da banza ba kana Allahu ya kasance gare fi hadil isra'i a wannan isra'i da aka yi haladin akwai halaye maratibu na madarajoji wa maqamatin da matsayoyi fa kana bi awwalihi na'im wa qadu salatu bihim qa'iman da ire-iren wa'annan ووجه رابع wanda ta hudu وهو أن يعبر بالنوم ها هنا عن حياة النائم من الإرجاء ويقويه قوله gaji wa huwa an yu'abir ana fassara bi nawmi da bajji hauna a wannan guri namu ana hayatan nayi ne ga kamannin bai barci min al-iri da jayi na kwanciya wai qawiyi abin da ke karfafa ya kaulu fada ta sa في رواية عبد بن حميد عن همام a ruwayan da yazo na Abd dan Humaidu wanda ya ji daga hammamin a wannan ruwaya ne بين أنا نائم sakankanin ina barci وربما قال مرتجع yayin yana cewa ina kwance وفي رواية هدبت عنه ruwayan hudba an wa gari yana cewa بين أنا نائم في الحديث ina nan na barci a ɗakin Ka'aba وربما قال في الهجر مرتجع yayin yana cewa ina nan a balbalin kawa mutajin ina kwance وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان tsakanin ina barci da farke فيكون سمى هيئته بالنوم لما كان هيئة النائم غالبا ya jafa ya kunu kama ya to sai aka ambaci kamanninsa bin noma da barci lamma kana domin ya kasance hayatun na'imi kamannin mai barci galibin garin jaye وذكر بعضهم jayin wasu malaman suka ambato إلى أن هذه الزيادات من النوم wannan kare-karen da aka yi mina nomi na dangane da barci وذكر شاك البدن ودنو الرب عز وجل da kuma ambaton tsaga kirji da kuma kusanci ga Ubangiji alwaƙiya da na azza wa jalla mai girma da ɗaukaka.
في هذا الحديث Abin da ya hauku daga cikin wannan hadisai إنما هي من رواية شريك wannan ruwaya ne da aka samu daga shariki عن أنس رضي الله عنه ya wanda ya ji daga Anas Allah ya dadahi.
فهي منكرة من, روا... من, را... من روايته A cikin wannan ruwayan mun kira din akwai abin musantawa. A ruwayan da yi ana ya rawaito da bangaren shariki dan a ruwayan akwai akwai abin musantawa cikin sa ya aka yi إذ شق البدن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم
to iz shagwal badani kaga kaga jikin nan kirjin nan a hadisan nan da ka gansu ingantattu to ya kasance ne a halin lokacin da ba bayyana masa annabta ba ne وقبل نعم وقبل النبوة gabanin bayyanan annabtansa ne ولأنه قال في الحديث abin da ya zo a wannan hadisin tun gabanin ba bayyana aikohi ba نعم قبل أن يؤب- يبعث Mm.
والإسراء بإجماع كان بعد amma المبعث yi isra'i ga ijma'in malamai kana ba da mabasi ai bayan an aikohi ne Mm.
فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس radiyallahu anhuma yace to fa haza dukkanin wannan kullu yuhin yana raunana mana ma wuka abin da ya auku a ruwayan anas radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata gare shi Mm.
ما أنا ما أن أنس قد بين من غير دليل أنه إنما رواه عن غيره to ma anna ana tare da ma cewa ya na din kada bayyana hakika ya bayyana mana min gairi dariqin ta wata hanyar da ba wannan ba annahu inna ma ruwahu ya rawaiti wannan hadisi ne an gairihi ga wannan sa kamar maliku dan sa'ata ko kuma a ruwayan nan na Abu Zarrin wanda aka ɗaukaka ruwayan aka nasarta zuwa ga Annabi wa annahu yana cewa وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
wa annahu cewa yi anas lam yasma'ahu malamai suka ce bai ji wannan ruwaya daga gurin annabi ba sallallahu alaihi wasallama mhm.
فقال مرة عن مالك بن ساساتا wani marran a ruwayan sai ya ce mana ya ji daga maliku dan sa'a sa'ata anan ya je ke cewa mhm.
وفي كتاب ya مسلم go daga littafin imamu muslim yana cewa لعله عن مالك بن ساساتا على الشك
la'allahu ba da banza ba an ji ruwayan ne daga maliku dan sa'a sa'ata amma ba akan shakku ba akan yaƙini ba mhm.
وقال مرة كان أبو ذر يحدث a wani ruwa yana cewa abu zar ne zanta da hi mhm.
وأما قول عائشة ما فقدت جسده
amma kaga faɗan umi na aisha wanda ta ce ba ta rasa jikin wannan annabin namu ba a ruwayan ibn isyaka da ibn jurairi jariri dabari to ga dalilihi kuma فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة idan ita umi na aisha gaskiya ba ita ce ta zantar da wannan hadisi a mushahada tana ganin annabi ta faɗa ba ba ita bace yawwa kuma za a kama dalilin da za a gane cewa ba ita bace mhm.
لأنها لم تكن حينئذ زوجه ai a lokacin da aka yi Isra'i ma annabi lokacin bai aure Aisha ba ai ka san an yi auren a Makka amma binayin ta a Madina ne ai daidai lokacin da za a yi hijira to saboda haka lokacin ita ummi na Aisha a lokacin ba fa matar annabi bace ita annabi lokacin bai aure ta ba mhm.
ولا في سن من يربد Ba- a lokacin ba ta shekarun ma da za ta kiyaye har ta ce ga wani abu annabi ya ce shekarun da bai kai a ce annabi ya faɗi wani abu ma ta faɗa ba in ma fara Allah ya sa tana rayin mhm.
ولعلها لم تكن ولدت بعد Ina jin ma kai ba a ta ba ma. Lokacin an ce daga ayi yazo an yi tunani a lokacin ba a ta ba ma. To kaga tunda ba a ta ba. A ce daga ita ce. mm.
على الكلام في الإسراء متى كان Ana sabani ma Isra'il ma wai mataka na wanne shekara ne aka yi shi ne. Mm.
فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري
Fa inna Isra'il ita Isra'il nan kana bi awwalil Islam. An yi ne a farkon musulunci a faɗan Imamu Zuhri. Mm.
ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف wanda kuma suka dace da shi a bayansa mab'asu bayan an aiko annabi ne bi amin da shekara daya bi nizmin shekara daya da rabi ne ma mai yiwa kai mhm.
وكان عائشة في الهجرة بنت نحو ثمانية أعوام ita ummi na aisha lokacin da za a yi hijira tana yin shekara takwas kaga idan kuma isra'i ya zamanto da shekara daya da rabi haka yi tunda a maka shekara goma haka yi to kaga lokacin ma ba fi ummi na aisha din ba kenan mhm.
وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة sai kila wasu malaman suka ce a a kana isra'u yi isra'i nan da aka yi da annabin mu le kamsin ga shekara biyar ne kabla hijira kafin hijira da shekara biyar aka yi isra'i Mhm.
وقيل قبل الهجرة بعام a a kafin hijira da shekara ɗaya aka yi isra'i والأسباب أنه amma لكمس zancen da ya fi shahara shine ashibau fa ya fi bayyana annahu li kamsin ga shekara biyar kafin hijira aka yi isra'i Mhm.
والحجة لذلك تدل ليست من غرينا amma wal waje da zalika mu yi kwakwa mu yi bincike mu gano cewa yauhe aka yi isra'i alƙali ya ce wannan din baya da cikin bukatar mu baya daga bukatar mu an tabbatar an yi amma kwakwan gane yauhe aka yi din yace ba bukatar mu bane yanzu alƙali Mhm.
فإذا لم تشاهد ذلك saboda عائشة haka dai ummina Aisha ba ta halarci lokacin ba دل أنها حدثت بذلك عن غيرها
dalla ya yi da mu ala anna cewa hada gabi zalika an gairiya in ma daga ai ya gaje sosai dai daga waninta dan a lokacin ma ba ka da shekarun da za ta kiyaye cewa an faɗi kaza falam yurajjaha kabaruha ala kabari gairiha
falam yurajji mu ba za mu mai shaida kabarwa labarinta ala kabari gairiya ga labarin waninta ba wa gairuha yaqulu kilafahu amma wani ayyan sun faɗi sabanin abin da aka ji a gunta مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره
mimma wa ka nasan abin da nasu ya bayyana mana daga hadisin kuma hani wa gairihi da waninsa mhm.
وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بثابت Eh, wa aidan komawa zance falai za hadisi aiya hadisin ummina aiya bai zama radiyallahu anha bi sabit ba yi ne zai zama hadisi tabbatacce ba mhm.
ولا حديث الأخر أثبت amma wasu hadisan da wanda aka je su bagun ummina aisha din ba asibiti to su ne suka fi tabbata da na ummina aishan a wannan guraren fa kenan لسنا نعني حديث أم هاني
lasna mu ba mu zama na ani wai ba muna nufin hadisin kuma halihi ne fi tabbata ba a'a ba haka muke nufi ba mhm.
وما ذكر فيه خديجة da abin da aka an fito da gurin Khadijatul Kubra وأيضا روي في حديث a عائشة hakika an rawaito daga hadisin ummina Aisha ما فقدت ma bakatu na ban rasa jikinsa ba ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة Ina, ai ita ummina Aisha da girje cewa ba ta rasa jikin annabi ba Isra'il aya maka aka yi to ai annabi bai dukuli da ita ba ai sai a Madina eh ko da an daura aurenta da annabi a maka annabi bai dukuli da ita ba sai a Madina to maganar kaga ba ta rasa jikin annabi ba bai taso ba ta nan ma aka yi bai ma taso ba Mhm.
وكل هذا يوهنه wannan hujjojin yana raunana wannan hadisin da aka je a gudunta بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده to kaga abin da zai hije da mu a gare shi sai yau kauli ya faɗanta annaha bi jasadihi da ta ce da jikinta mhm.
لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين aini in kare ya ga muzantawanta an da kunar uyahu ganin sa lirabi ga ubangijinsa ruya aina na ganin idanu mhm.
ولو كان عندها مناما لم تنكره da ummina ayya ta gane cewa gamar- wannan isra'in a mamarki ne da masa muzanta ba mhm.
فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأيت Mhm.
فقد جعل ما رآه للقلب idan Allah madaukakin sarki ya faɗa haka faƙar ja'ala ma ra'ahu to ana ganin abin da ya gane ne da kalbi ga zuciya ne ba da idanu ba wa haza يدل على أنه رؤيا نوم Mm, wa wahayin da wahayi mm.
لا مشاهدة عين وحس ana ganin ba ganin ido ne hissan a gani na ido ba malaman suna ganin zai iya zama haka Mm.
قلنا يقابله قوله تعالى na sai muka ce yuqawluhu wanda zai daurantar da mu to qawluhu ta'ala faɗan Allah madaukakin sarki Mm.
ما ذاق البصر وما دقيق Mm.
فقد أضاف الأمر للبصر ya ga raba lamari zuwa ga gani وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى zabal hu'adu ma ra'e mm.
أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة ai labu yuhin alqalbu ai zuciya ba ta yi rauni ba al'aini idanun zuciya gairar haƙiƙa ga wani haƙiƙa mm.
بل صدق رؤيته
bari magananka sadaka ya gaskata ru'ya to ha ganinta wakila ما أنكر قلبه ما رأته عينه
wakila wani kaulin ma an kara ka zuciya sa ba ta musanta ba ma ra'aituhu ainihu na abin da idanunsa ya gani ma tsara ko mu tsaya wa hal min mazidi a dan je kaɗan ka guda ko kaɗan maka biya sai mu tsaya me aikin ku ai gwara a zauna ya aiki a lokacin da ake da aiki wannan shine aikin na mu je mm.
الفصل الخامس Fasali na biyar رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل
yau za ku ji labarin yadda annabin namu ya ga Allah maɗaukakin sarki.
وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا فاختلف السلف فيها
To manyan malamai sun yi sabani a yadda annabi ya ga zati.
فأنكرته عائشة رضي الله عنها Amma umina Aisha ita ta masanta cewa fa annabi ya ga Allah da ido. To ya aka yi mu ci gaba da hadisi.
حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه قال حدثنا القاضي يونس بن مجيب حدثنا أبو الفضل السقني حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي حدثنا محمود بن آدم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروج أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه
wanda ya mana hadisi abul husaini baban husaini ne siraju sunan sa ne yanka dan abdul malik al-hafiz lil hadisi mahaddacin hadisi ne bi qira'ati alai da karatun da ya karantar da mu zuwa gare ni ala yace haddathani abi babana abdul malik shi ya zantar da ni wannan hadisi yi kuma a babana abdul malik ya ji daga abu abdallah bun atabin kala su bi suna cewa yake haddasa ƙari yunusa alƙari yunusa ɗan mugiza yi mana hadisi shi kuma alƙalin yunusa ɗan mugiza yake haddasa na abul falal suqaili abul falal suqaili ya mana hadisi yake haddasa na sabit bin qasim bin sabit an abihi wa jaddihi da kakansa qasim dan sabit ala kilawu ma dukkanin su biyun suna cewa حدثنا عبد الله بن علي حدثنا محمود بن آدم محمود دان آدم يا من حديث حدثنا وإيئي وإيئ يا من حديث عن ابن أبي خالد ياجي دغ ابن أبي خالد عن آمير ياجي دغ آمير yana cewa an masaruki annahu qala li aisha radiyallahu anha aka ce da ummina aisha ya ummul mu'minina hal ra'a muhammad rabbahu shin annaba daren da ya yi isra'i ya ga mahalicinsa
فقالت لقد قطع شعري مما قلت jikina ya da jikina ya ɗau tsuma idan jikina ya jaye da wannan tambaya da kuka yi
ثلاث من حدثك بهن فقد كذب salasun abu guda uku man hada zaga jihinna duk wanda ya baka labarin abu guda uku baka da ka zama yayi sarefa من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب yace duk wanda ya baka labari annabin Allah annabi Muhammad ya ga mahalicinsa ka ce masa yayi sarefa abin da ya faɗa ba gaskiya bane ثم قرأت لا تدركه الأبصار sai ta karanci wannan aya ta kawo hujja da ganin annabi ba zai yoyi ba وذكر الحديث har zuwa ga ƙaryen hadisin وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها shin haka tunda ummina aisha siddiqa binta siddiqi ta yi magana humaira amaryar manzon Allah ta yi magana sai sauran malaman hadisi suka ce ta ba wani sauran magana ai min al-muhaddisin na malaman hadisi suka ce mun goyi bayan magananta wal mutakallimin malaman tafsiri suka ce a'a su ma sun goyi bayan maganan Aisha bi kauli Aisha dan fadan Aisha nan wa huwa al-mashhur shine wanda ya fi shahara kamar wawu shekani kamar yadda Buhari da Muslim suka rawaito wa zai ba mu dubu ɗaya mu ba wa hajiya dan ta dade ku ba mu aro ku ba ta dubu ɗaya ko hajiya yawa ku ba ta dubu ɗaya za mu ba ku ga dubu ɗaya ki gama da haƙuri yawa ana ba da lada a ba da ne dubu ɗaya yawa ya fi a ce babu a gama da haƙuri to to manyan malamai suka ce sun sun sun sun riga sun dogara da maganar ummi na Aisha bi kauli Aisha dan fadan ummi na Aisha nan huwa al majhur yabi jahara kamar ruwawu shekani kamar yadda imamu bukari da imamu muslim suka rawaito
na'am wa huwa al-mashhur an ibn mas'ud wawwal majahur wannan shi yafi shahara da abin da ya zo gun Abdullahi dan Mas'udu mm.
wa mithluhu an abi hurairah malam haka ya zo da Aba Hurairah shi ma annahu qala inna ma ra'a jibril Abu Hurairah shi ma malamin hadisi ne amma Abu Hurairah yace in ma annabi ya gani Jibril ya gani to Allah yi ne masani Jibrilin nan da ya har gida ya zo ya ce zo mu tafi amma ka tambaya sai a ce kuma Jibrilin ya gani sai a ce to ai ganin ba irin wannan bane gani ne na juye juye siffarsa ta malakiya ya gan shi shi abu hurairar ya ce da wannan muke dogara gani ne wanda in ya juye zubansa to ba kowa ya zai gani ba sai dai annaban aka ce ko a wannan ganin ya gan shi ka ji hujjarsu kenan mm.
wa kutulifa annuhu amma yi ma malamai sun yi sabani wa qala bi inkari hadha eh wa- wa qala bi inkari sai aka musanta wannan magana wa imtina ru'yatihi fi dunya jama'atun min al-muhaddithin haka ya haka yau yau malaman hadisi suka ce to in dai ummi na aisha ta faɗa haka abu huraira ma ya faɗa haka to wa mutana ruhu ya tuhu fi duniya a duniya fa ganin Allah ba zai yoyi ba jama'atun jama'a da yawa min al muhaddisin na malaman hadisi suka ce kai ganin Allah a duniya ba zai yoyi ba wal fuqaha wal fuqaha wal mutakallimin da malaman fiqhu da malaman tafsiri suka ce ba yadda za a yi ganin Allah ya yoyi a duniya Mhm.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أنه رآه بعينه To amma su malaman da suka ce ganin sa ba zai yoyi ba a duniya gawa gawa ake ce musu in ganin Allah ba zai yoyi ba har ga annabi annabi yake magana ai ba kowa ba ba gama gari ba annabin zai ga Allah a ce ganin Allah ba zai yoyi ba ba ga kowa ba ba an muna magana ai fa ka gane annabi muke magana ya ga Allah a duniya ba zai yoyi ba sai ka ce ga annabi in ga annabi ne ta wannan yake na amma gama gari kana magana gama gari zaman ka daban ganin Allah a duniya ba zai yi ba yake magana ba annabi ne ake cewa ya ga Allah annabi zai iya ganin Allah ne a duniya ko ba zai gani ba wannan muke tunani yawwa mm, to ya Abdullahi da Abbas yace وعن ابن عباس رضي الله عنهما to Abdullahi da Abbas yana cewa أنه رآه بعينه
Abdullahi da Abbas yace kai ya ga Allah da idanunsa nan kuma umina ya zaje duk wanda ya gaya ma annabi ya ga Allah abin da bai wada ba gaskiya bane shi kuma yace ya ga Allah to yanzu ya za a yi rigima ta zama ta manya hausa suka ce damusa bari zaki bari fadanku na manya wa zai higa sai wawa sai mahaukaci sai wanda ba shi da hankali abdullahi dan abar shi kuma jinin annabi ne jinin annabi ne shi kuma dan uwan annabi ne to kaji kuma tun yana yaro annabi ya daga ya tauna dibino ya sa bakin sa ya haɗe ya ce Allah ka sanar da yi Qur'ani ka sanar da yi ilimi ita kuma ummi ya ta ja aya wannan ayan da ta ja shi kuma ya fi ta sani ya ce ya ga Allah da idanunsa to kuma sai mu je mu yan sauraro ne duk da yagun Allah Allah ya yarda da su Mm.
وروى علاو عنه أنه رآه بقلبه amma yi malam adawu shi ma daga abdullahi dan abbas din ya rawaito yace annabi ya ga Allah amma da idanun zuciyarsa ya abdullahi dan abbas yace annabi ya ga Allah da idanunsa yanzu kuma ya dawo ya ce a a ya ga Allah da idanun zuciyarsa to lamarin yi ma ya fara baje masa kenan ko yaya Mm.
وعن أبي العالية أنه رآه بفؤاده مرتين amma yi abu aliya shi ma ya rawaita hadisin daga abdullahi dan abbas da aka ji aka rida aka ce abdullahi dan abbas annabi ya ga allah ya ce ya ga allah da idanun zuciyarsa sau biyu da ya ce ya ga allah da idanun kansa a wancan ruwa ya ce ya ga allah da idanun zuciyarsa sau ɗaya yanzu kuma ya ce sau biyu to ruwayan da aka kama gun abdullahi dan abbas din ya zama uku eh to ya kai gaba kadan وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر رضي الله عنه to da labarin abin ya fara yawa sai ga an fito daga malam dan Isiyaku sunansa Muhammad dan Isiyaku dan Yasari Imam al-Magazi ya ji daga Abdullahi dan Abi Salma shine aka aika Abdullahi dan Umar ya aika arsala ila أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما ya ce kai tunda lamarin ya kai haka abun wa aka ji ne Abdullahi da Abbas ya ce annabi ya ga Allah da idanun kansa ya dawo ya ce ya ga Allah da idanun zuciyarsa sau daya ya ga Allah da idanun zuciyarsa sau biyu ummina ya ta ce duk wanda ya baku labari annabi ya ga Allah da idanunsa ku ce ba gaskiya bane to yi ne rigimar da ta yawa sai Abdullahi dan Umar ya ce inda ma'aikawa Abdullahi dan Abbas mu tambaya menene hakikanin labari yanzu manya sun aika eh za a ja tambayi labari to yini aka aika ya aka yi ya saluhu hal ra'a muhammadu rabbahu
yanzu abdullahi dan umar kun san yi ko shine mutumin da baya rabuwa da sadaka in ya je sallah yayi sallah a bayansa za ka samu bawa ɗari biyu ko ɗari uku idan bayin nan ya bi su sallah suka yi sallah ya ce assalamu alaikum ya waiwaya ya gani ya ce duk wayannan Allah kuka bauta ya ce to na yanka ku ku ci gaba da bautawa Allah shi kenan aikin sa kenan kullum ya yanta bawa kullum ka zame yana sadaka duk maganan da za a ji na gaskiya gun sa ake ji to yanzu shi ya aika a je a tambayo Abdullahi dan Abbasu Abdullahi dan Abbasu yaya annabi ya ga Allah da idanun zuciyarsa ko ya ga Allah da idanun kansa a je a tambayo a je hakikanin labari a gunsa yanzu shi ma ya aika ya je ka ga magana dai zaka faɗa abin hankalin mutane zai tashi to yanzu da yayi da aka tambaya aka ce yaya annabi ya ga Allah da idanun kansa a ya gani ko da idanun zuciyarsa da aka aika ya yake faqala na'am anan kuma zai ce kai na'am abin da ba da ba shi ko na'am ba amsa bane ai na'am baya zama amsa sai a gurin da magana guda ɗaya ne ba guri biyu ba imana yanzu idan aka tambaye ka aka ce da kai ba kowane guri za ka ba da amsar na an baya ko? Eh mana yanzu wani ya zai ce ma ma wani ina tambayan kamar da abba yana karatu ne a masallaci to na an ba amsa ba ne sai ka ce yana yi ko baya yi abi sai ka bari da yana masallaci ne yana karatu a'a baya masallaci ko kuma yana masallaci yana karatu ko a gidanka ne yanzu aka ja ka tambaye ka kan mutum ɗaya ne ake faɗan na ai a gidan nan aka ce wani ya yi ko gidan nan muna ma tambaya wanda ya ga gidan nan Musa ne ko Umaru ne ba nama nan na an ba ta aiki a nan gudun sai ka ce Musa ne ko Umaru ne in kuma mutum ɗaya ne malam Umar da maza ya shiga gida ya fito ne ko yana gida a nan ba maganar na'am dole ka ce ya fito ko ka ce yana ciki amma yanzu aka ce ma wane fura kake ya kace na'am an san furan kake sha amma yanzu da aka ce annabi ya ga Allah da idanun zuciyarsa to a nan ba na abin ne za ta zama amsa ba ya ce da mu ya gani ko bai gani ba amma ya ce na'am to tambayoyi ne suka yi masa yawa shi ma sai mu saurara kuma a gaba
wal ashharu anhu annahu ra'a rabbahu bi ainihi a shahara anu amma maganin da ya fi shahara abdullahi dan abasin da ya ce ya ga Allah da idanun kansa ya kuma ya ce annabi ya ga Allah da idanun zuciyarsa ya kuma ya ce annabi ya ga Allah da idanun zuciyarsa sau biyu yanzu ya komo ya ce na'am to wannan maganganun nasa da aka tace wanda ya fi shahara a gunsa annahu ra'a rabbahu bi ainihi wannan shine maganar da ya fi shahara maganganun Abdullahi dan Abbas to za a gusa gaba
ruya zalika anhu min dan qurjin an rawaici wannan nan a gunsa ta wani tabarkin da ba wannan ba وقال إن الله تعالى اكتس موسى بالكلام وإبراهيم بالقلة wakala yake cewa inna Allah ta'ala in kansa Musa Allah ya zaba ne Musa bil kalami da yin zance da shi wa Ibrahima Allah ya zaba annabi Ibrahim bil kullati da badadayantaka ومحمدا برؤيا Allah ya keɓi wannan annabi namu da ganin zati وحجته قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رئي kaji hujjansu kenan أفا تمارونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخرى قال الماوردي mawar biyu babban malami ne malam mawar biyu shi ma yanzu zai yi magana in ya faɗa abin da ya faɗa to daga nan mu ma zai mu tattare namu ya namu mu ta yi mu yi fata mu yi sallah sai mu ji mawardi din abin da zai ce na'am قيل إن الله تعالى كتب كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم
malam mawardi ya ce ƙila shi ma fa ƙila yake ba tabbas ba ne ƙila kuma dama ana magana ana da a ƙila wa ƙala saman ƙila wani ƙaunin to ba ba ƙarfi magana tunda ba cewa ya ƙala bai ƙila aka ce ƙila danga danga bin magana sosai ya ce wani ƙaunin an ce inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki a sama kalamuhu Allah ya raba zancensa wa ru'yatuhu da ganinsa baina Musa da kana annabi Musa dan Imrana wa Muhammadin da wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallam
فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين
farahu sai ce farahu Muhammad annabi ya ga Allah mana sai ni so biyu abin da ya faɗa hai su kana kaba kausaini aw adine wa inda zirratul muntaha anan gurin so biyu wa kallamahu Musa ne Musa yi ma ya zance da Allah marrata ni so biyu haka ya faɗa yi ma wardi amma maganan da ya kila ne to kuma sai mu tsaya akan hakan a tsaya akan kilan kuma mu jira mu gani a gaba in da rabon mu Allah ya ba mu dama maka kuma sai a gusa to jama'a aiwa annabi salati goma Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka ala kulli halin bismillah da qul huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a karanci fatiha kafa uku uku na ku bukatan da namu bukatan duk Allah ya biya mana alfarman wannan annabi namu jama'a bismillah da kullu huwa kafa bakwai bakwai iyaye da walidai wanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara fatiha kafa uku uku wannan lardi namu da ƙasa namu Allah ka sa mu zauna lafiya dukan abin da zai zama fitina da taro da musulmi hankali Allah kai mana maganin sa fitintunin da yake faruwa a Maiduguri Allah kawo ƙarshen sa fitintunin da yake faruwa a Zamfara Katsina Sokoto Allah kawo ƙarshen sa dukan wani fitina Allah kai mana maganin sa mu zauna lafiya mu ci gaba da raya addinin mu Allah ka bayyana san Annabi Muhammadu kuma Allah ka tabbatar da imani da addini a ban ƙasa dukkan sharri Allah kai mana maganin sa a ƙara fatiha kafa uku uku a ƙara faji a ƙafa bakwai bakwai zama ƙara faji a ƙafa ɗaya ɗaya fatiha da salatul fatiha ربنا ورب الملائكة تقبل منا إنك أنت السميع والعليم على فا يا جماعة صوم
محمد لا شريك له صلى الله عليه وسلم